نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawarmu a wannan yammaci na alhamis ko wanda yake shine yammaci na 16 ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya daidai da 4 ga watan biyu 4 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masallatu wassalam 2026 a wannan majalisun namu na tafsirin alkur'ani a masallacin bakin sabon kwalta a ninge karamar hukumar ninge a bacin najeriya wanda jiya mun tike a ƙarshen sura ta suratul qur'an wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi farkon sura ta shumara ko akwai tambayoyi kada bismillah
mai tambaya ta farko tana cewa malam wai an yarje wa miji ya taba matarsa alhali yana azumi
eh babu laifi dan ya taba inda hadisi ai ya ce manzo Allah alaihi salatu wassalam yakan sambaci iyalin shi yana azumi kuma ya je masallaci ba tare da ya sake randa ba ne ba wata mutulan wacce kuma ta biyo baya
mai tambaya na gaba yana cewa malam mai hukuncin mutanen da suke sallar juma'a da ta idi a gaban liman
ana so dai ya zama da cewa bayan liman ya cika idan bayan liman ya cika ba laifi don an je gaban liman abinda kullum malamai suke faɗa a fara cika bayan tukunna inda kun ga hata a cikin masallaci idan sahun gaba bai cika ba ka kafa wani sahun hadisi ya ce baka da sallah to ina kuma a waye gari a bayan liman akwai waje kai kuma ka je gaban liman kai sallah wannan ba daidai bane amma in bayan liman ya cika gefen man liman ya cika damansa da hagu babu laifi dan kayan shimfiɗa a gaba an gane tare da cewa amma ka tabbata cewa baya ya cika za ga wasu da kuskure kawai mutum shi ba zai je ya shiga cikin sahu ba sai dai ya kafa nashi wannan kuma ba daidai bane ba kullum ita sallah ai umarnin manzon Allah ake bi ba wai yadda naga dama zan yi ba a yaya manzon Allah ya koya mini ya na kwaikwayo daga manzon Allah dan manzon Allah ya ce ayi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ina yin sallah to dole in kana so ka samu ladan sallah ka to dole sai ka kwaikwayi manzon Allah idan baka kwaikwayi manzon Allah ba sallah ka ba sunanta sallah ba wata abaci daban Allah ka kiyashe mu
wannan yana cewa malam ya ake yin sallan gawa a sunna
sallan gawa yadda ake a sunna ya kamata ka je makaranta sai malam ya buɗe hadisin sallan gawa ya karantar da kai amma dai abinda ake sallan gawa shine za a yi sahu aƙalla uku ko wanda limami da zai sallaci wannan gawa in namiji ne zai tsaya a ina daidai ina dinsa Na'am? Daidai ka da ko kai?
Daidai kai.
A'a, to mace ce ko ba? Ai, kwamsi. Eh, daidai ana tsayawa daidai kai ba magana kafada ɗaya kuma daidai tsakiya to waye ake tsayawa a daidai kan shi waye ake tsaya tsake shi namiji a ina mace kuma ba haka hadisin ya ce na'am a ina ake tsayawa a musallar lima a ina zai tsaya a daidai kan gawar in mace ce a tsakiya ko kuwa a kai zai tsaya to ya kuka sassa ba ne ba kuka sallar gawa ne a to ina lima yake tsayawa makadara wannan gawon mace ce za a sallace ta daidai ina liman zai tsaya mala abdullahi kana jinsu ba shugaba eh a gamar gamar ina da shugaba ina magana ina jina shugaban jinsin malamai nake magana shugaban jinsin malamai a ina zai tsaya in mace ce a ina zai tsaya in mace ce na'am wajen kai namiji ba to kun tabbatar haka Allah to to ɗaya kenan abu na biyu za a yi manzan Allah ya ce duk wanda ya yi wa gawa wanka shi ma ya wanka ko wanda kuma ya ɗauke ta ya yi alwalla bayan an gama kenan ko saboda haka za a yi sahu aƙalla uku ko ba mutane da yawa ana son a kan sahun ya zama uku in ka jama'a ta yawaita dama haka ake bukata liman zai kabbara ta farko sai karanta fatiha da sura a ɓoye a wannan raka a kabbara ta farko an gane ko a kabbara ta biyu zai salatin annabi a kabbara ta uku zai yi roƙar mamacin gafara rabbi gifirhu warhamhu wa'fu anhu wa afiyu akrim lahu اللهم إن كان اللهم باعد اللهم تسل بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كو har zuwa ƙarshe a kabbara kuma ta hudu zai addu'a Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu da sauransu to wannan shine ai ana yin kabbara hudu ana yin kabbara nawa eh ana yin biyar ko ana yin kuma tara ko takwas to saboda haka wannan shine a takaice kuma za a yi sallama sirran kuma ba sai ka shirya takalmi ba za ka iya sallah da takalminka wannan shi ne amma sauran tafasir din insha Allah in ka je majalisin karatu za a koya maka sannan in an gama kawai ɗauka gawa ke kai tsaye ba a tsayawa a karanta a karanta za ga wasu in sun gama an gama sallar in an za da kima karar gawan na ciki sai an yi wata addu'a ko kuma sai an yi wani karatu wannan bai zo a sunar mallan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
mai tambaya ta gaba tana cewa malam an sake ni kusan shekara amma har yanzu al'ada ba ta zo ba amma tun kafin na bar gidan ta daina ganin al'ada kusan shekara ɗaya da rabi kenan ya matsayin addata za ki haƙura har sai al'adar ta zo an gane ko sai dai kawai tana da ciki ko ba tana shayawa ne ya haƙo ta ciki idan ka san wa'yansu matan in suna shayarwa ba su al'ada ko to ita ita idda shari'a ce ta zo da ita yanzu misali za a iya rabuwa za a iya sakin mace a wayi gari kuma ba ta al'ada saboda tana shayarwa to ba za a ce dan ta yi wata uku ko hudu a kiyasta mata cewa ta yi idda ba a'a ko shekara za ta zauna ba ta jini to za ta haƙura har sai jinin nan ya fara zuwa tukunna ta yi ɗaya ta yi biyu ta yi uku sannan idan take cika an gane ko sau da aka kammai la'akari da cewa ai ta yi watanni da yawa in dai bata al'adar ba to za ta ta haƙura allah ya jarabe ta da doguwar idda an gane sai dai fa idan kuma ta zama aisa kame da faka a suka faɗa bi ma'ana ta kai shekarun da ba za ta yi jinin al'ada ba bi ma'ana ta yi wajen hamsin kenan ko ko arba'in da takwas ko da tara to in ta kai wannan gejin ne a matsayin jinin al'ada ya dauke mata baki daya to yanzu hukuncinta kuma sai ya dawo sai ta al'ada sai ta idda da wata uku kamar yadda budurwa wacce bata fara al'ada ba za ta idda da wata uku to ita ma Aisha za ta idda ne da wata uku to amma yanzu kaga ba ta da tabbas cewa ta kai matakin Aisha balle a mata hukuncin idda da wata uku saboda haka zaki yi hakuri baiwar Allah har sai jinin ki ya zo sai dai idan ba shayarwa ba gaira ba dalili jini ya ɗauki kuma ba shekarun suka wuce ba to wannan kuma sai ki je wajen likita saboda rashin zubar jinin na al'ada shi ma cuta ce an gane sai ki je gurin likita a ɗaura ki akan magani yadda jinin ki zai dawo zuwa har ki samu lissafin ma'ana jinnanki sannan ki ma'ana idda kuma ki aure halatta ga wani ya zo ya aure ki insha Allah
mai tambaya ta gaba yana cewa malam abokina ne ya ci caca sai ya bani kaso na daga cikin kuɗin shi ya halatta na ci bai halatta ka ci ba shi ma haramun ne ya caca haramun ne kuma ya ci kudin cacar an gane ko bai halatta ka ci ba matakar ka sani dama in baka sani ba ne an gane in baka sani ba ne misali mutum dan caca ne kawai yau sai ya zo ya baka kyauta ba inda shari'a ta ce ka tambaye shi wannan kudin menene a ina ka same su a ba dora maka wannan ba amma in ka tabbatar kuɗin da ya same su sata ya yi ko fashi ya yi ko irin wannan ne ba za ka karɓa ba tunda ka san inda kuɗin suka fito na
mai tambaya ta gaba tana cewa malam mai hukuncin mijin da idan zai nemi matarsa wajen kwanciyar aure babu wasa sai dai ya zo kamar gunki a gida kullum ya ringa ɓata rai amma a waje kuma fara'a kamar ba shi ba
wannan ya saba sunnar manzon Allah ko ay hadisi yana cewa la yatiyanna ahadukum ahlahu kama yati al-ba'ir al-ba'ir ko falyursil rasula manzon Allah ce kar dayan ku yazo wa iyalin shi kamar yadda jaki yake zuwa wa jaka lalle ne ya aika dan aike bi ma'ana manzo sahabbai suka tambaye manzon Allah wane ne manzo waye dan aike manzo Allah ce kalaman da sha'awa da kuma wasanni duk wanda yake zuwa matarsa ba wa irin waɗannan abubuwa to ya saba tafarkin manzon Allah an gane ko wannan jakanci ne da kuma rashin wayewa ya kamata ya ji tsoron Allah ya daina wannan akuyancin in yana haka to ya zama jaki shi ma an gane ko dan jaki ne yake irin waɗannan abubuwa amma wanda yake hanyar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai an yi wasanni ko kuma an yi kalamai shine romansin kenan ko sannan ake zuwa iyali ba a zuwa musu haka kuma manzan Allah ya hana mutum ya sauka da kan iyalin shi a lokacin da ita bata gama gamsuwa ba saboda haƙƙi ne na mutum biyu ba haƙƙi bane naka na kai kadai an gane ko amma wasu mazajen suna yin mulkin mallaka suna nuna isa da gadara sai dai kawai ce gyara gyara gyara wannan shirme ne ba mutuntaka bace wannan Allah ya sauke.
Malam menene hukuncin matar da mijinta dan ya yi mata kishiya, ke ta rinka yi masa wasu halaye, halaye kamar haka, ta ɗauki gaba da kishiyar, da ya'yar kishiyar, da dukkan da wajen kishiyar, kuma duk wanda ya mata wazi shi ma sai da mawabatin da abin da tsawon shekara goma sha hudu.
Allah ya sauke wannan ta yi zama tana da hali ba na mutanen kwarai ba. ai kamar yadda na sha karanta muku hadisi a nan bara manzan Allah alaihi salatu wassalam ya kadarta wa kowa rabansa na duniya ko wanda muga hadisin arba'unan nawawiya ga kuma hadisin mala'ikan da Allah ya ɗora ya wakilta a kowace mahaifa ai kun ga ƙarshe bayan an busa wannan jariri rai a ciki mala'ikan zai tambaye shi arzikinsa da ajalinsa da komai da komai nashi ba haka bane ba to saboda haka wani ya isa ya tare wani abin samu ne ko wani ya isa ya ba wani wanda Allah bai bashi ba ko wani ya isa ya tankwabe maka ba wanda ya isa saboda haka ki tsoron Allah ki sani cewa abincinta ne ya zo gidan wanda kuma tunda abincinta Allah ya kawo shi ba wanda ya isa ya hana ki kaddara yadda aka auro ki ke ma ita ma haka aka auro ta biki fita da komai ba ba ta ki da komai ba sai wacce ta fi da'a da biyayya ga mijinta a gurin Allah an gane amma in ba wannan bai dukkan nan doki kuke in kin dan yi fushi na wani lokaci hankali zai dauka ko amma a ce har an kai shekaru irin wannan to gaskiya kin zama shaidaniya Allah ya sauke irin wannan matan suna da matakan wahalar sha'ani ɗazu nake jin profeso mansur yalwa yake karanta wata tambaya da wata baiwa allah ta mishi wai ta ɗalibarsa ce amma ta yi wani abu yana damunta ina ga wasu sun gane ko wai ta yi abu yana damunta mijinta yana neman aure wata ta je ta kai ta gurin wani ɗan tsibbu ya ce sai ta ba da dubu ɗari uku kuma sannan sai ta samu kwana biyar ne ko bakwai kullum bayan magana ko na goma kullum bayan magariba sai ta zo ya kwanta da ita kuma haka ta ba da dubu ɗari uku kuma haka ta ɗauki duk bayan magariba sai ta je ya kwanta ta ɗau kwana goma sannan ya ba ta wani magani an gane ko ta sa masa abinci daman ta ce ya ba mabokan ya ce ta kai jinin al'adarta ta hada da gashin jikin shi da shi aka hada maganin aka kawo ake bada masa abinci yana ci to tun daga lokacin bai sake magana kara aure ba wai kuma shine yanzu abin yake damunta to shine ce ni na farko da yake ba ɗaliba ta bace Allah Allah ya raba ni da ke yace ba hanya ba abin da ya hada mu da ke na farko kin zama kafira ya kawo hadisi na manzan Allah wajen guda uku ko biyu ko manzan Allah ce duk wanda ya je wajen boka ko dan duba ya tambaye shi abu ko ya karyata bai yadda ba lan tuqbal lahu salatu 40 yawman ba za a karba sallar sa ba ta kwana 40 in ko ya yadda manzan Allah ya ce man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya je gurin dan duba ko dan tsubu ya tambaye shi wata matsala ya gaskata Allah ya ce manzo Allah ya ce wannan ya kafircewa abinda aka sako manzo Allah me aka sako manzo Allah alqur'ani wanda ya kafirce qur'ani me matsayinsa dan wuta ne kafiri ne saboda haka yace kina cikin wani hali daban saboda haka ni ba wani abu zan yi miki to me za a mata ai babu ka kalle kalli zuwa gurin bokan ka kalle cin amanar aure shi yasa matan mu da yawa wallahi sai dai Allah ya kare su wallahi ka gansu da lullubi da hijabi da niqabi wallahi wata gwanar kumurci da ita wallahi ba ta da halin arziki wallahi kuma kullum wa'azi ake muku kullum wa'azi ake muku kullum wa'azi ake muku manzo Allah ta yace duk wanda kuka yi husuma sama da kwana uku ba ku sulhunta ba ba ku koma yau juna magana ba manzo Allah ya ce Allah ba zai kalle ku ba ba zai muku magana ran alkiyama ba an gane ko amma da wannan halin kike wannan shashashan banza an gane ko kuma abin da matan nan mata kai ci wai me a mijin mijin nan ba dan aljanna bane ba ba sauran gidan aljanna bane ba amma ke rasa imani ke rasa komai akan shi kuma abin da kin samu mijin kuma sai me duk abin da ke bukata kin samu an gane ko kin zama ke ce yar gaban goshi sai abin da ke ga dama ake a gida to sai me duk manya da kin samu wannan matsayin to sai me wai eh sai me sai ke lashe miki duwawu saboda soyayya shi ne wannan kuke yi wannan duniya faniya ce ƙarariya ce an gane ko abin cikinta ma ƙarare ne to me za ka rabu da imaninka Allah ya sauke to muna miki nasiha yar uwa da ki ji tsoron Allah da ki ji tsoron Allah idan kin mutu haka wallahi kina cikin fushin Allah ko kuma ku ci gaba da mata magana ku ci gaba da yi mata sallama kar ta amsa ai shi ma mai gaba kullum bakin ciki yake sawa kai shi ba haka bane ba ki je ki tai kuma ni in ni ne mijin ma zan yi maganin ki wallahi zan yi maganin ki shi ma ina ga bai iya horo bane ba ai da ka iya horo sai ka hora ta ga ayoyi nan daban-daban na dabara ko ta gyara ko ai baran-baran dan irin wannan za ta gada wa ƴaƴanka ma gabar ko ba haka bane ba kuma za ka zo ka mutu ita ta mutu idan ƴaƴa su kansu ya kasa haduwa ai akwai matsala ka gani ko sai ya zama cewa a tsakanin juna ba sa zaman lafiya to wannan in ka bar ta kai wallahi za ta cutar ka wannan guba ce kai kokarin ka tankwara ta in ba za ta tankwara ba ta fita an gani ko dan za ta bata maka yaya wallahi kana ji kana ganin za ta raba maka kan yaya za ta sa ka yayanta suke kula wayancan ba haka bane ba to ka mata ka bar su ta mutu ta bar su an haifar da mai kenan musiba to ya kamata mu tsoron Allah mu ma maza mu tsaya tsayin daka mai adalci domin adalci da shi rayuwa take tabbata Allah ya mana gamdakatar na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan sura ta suratul Shu'ara tana da aya 227 ko kuma a tartibin Alƙur'ani tana da tana daga cikin ma'ana aya ta sura ta 26. Wannan ash-shu'ara bi ma'ana ana nufin ma'ana mawaka ko eh sautari zaka ga ana sura title ne da wani bangare da ta kunsa na cikin sura. wanda za mu gani wannan title ɗin ma kusan bai fito ba sai a ƙarshen surar wannan yana daga cikin irin jifan da mushrikai da arna suke wa manzon Allah cewa manzon Allah mawaki ne ko Allah ya ce a'a wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ko Allah ya ce a'a ba manzon Allah ba mawaki bane ba ba mu koya masa waka ba bai dace kuma annabin Allah ya kasance mawaki ba to shine wannan takin wannan sura kuma sura ce ma'ana 'yar makka bi ma'ana makiyya kuma za mu ga baki ɗaya ma'ana kadinta ko kuma ma'ana kanin labaranta shine magana akan kiyama da kuma ahwal na wayansu mutanen banza da gwagwarmai da manzan Allah ya da su a rayuwa to shine Allah ce tsasimim ko wannan Allahu a'lam bi muradihi bi hadhihi huruf magana mafi inganci Allah shi kadai ya san ma'ana waɗannan harfai irin su ma'ana hamim irin su nun irin su alif lamim duk waɗannan harafan babu wata tantiri tantacciyar magana wacce aka jo daga manzon Allah fasarar su kawai abinda manyan malamai suke cewa kawai Allahu a'lam bi muradihi biha Allah shi yafi kowa sanin ma'anarta a gurin shi Allah ce tilka ayatul kitabil mubin haƙiƙa wa'ancan ayoyin littafi bayyanannu ne malamai suke cewa wannan zalika da tilka suna daga cikin asma'ul isara haka ne sautari idan Allah ya amfani da zalika yana nufin wancan mai kenan namiji ko guda ɗaya in ya ce tilka yana nufin waccan mace guda ɗaya ta nesa kamar da ce zalika namiji guda ɗaya na nesa tilka mace ɗaya ta nesa to a nan gurin ya aka sai aka dunkule ayoyin sai aka musu jam'in menene mace tun da dama ma'ana ayoyin ma'ana ai mata ne ko to sai Allah ce tilka ayatul kitabi wancananka bi ma'ana wa'ancan ayoyin littafin nan almubinu wa'anda suke ma'ana bayyanannu ayoyin qur'ani a bayyane suke ubangiji ya sa qur'ani jazibiya ubangiji ya sa qur'ani magana disu wanda ko baka san me ake faɗa a ciki ba abin nufi ko baka san fassarar shi ba in dai ya samu murya mai kyawu to wallahi sai abin ya baka ban ƙaye sai ka ji daɗi domin sauti kyakkyawa yana ƙara ƙur'ani kyawu an gane saboda haka Allah ya ce wa'ancan ayoyin littafi ma'ana wani littafi ake nufi alƙur'ani almubin bi ma'ana bayyanannu ne a fili la da fiha wala ishkala babu wani ma'ana matsala babu wani shiga duhu ayin ƙur'ani suna bayyane Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka ta yi manzan Allah kana sawa kanka kunci kana sawa kanka halaka ibn abbas Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka bi ma'ana ka'annaka tuhliku nafsaka kana halakar da kanka kana shiga kunci saboda sun ki yadda da kai kana shiga damuwa kamar ka kace kanka ya Muhammad saboda sun ƙi yadda da abin da ka zo da shi ala Allah ya kunu mu'minin saboda sun ƙi ma'ana karɓar alƙur'ani sun ƙi yadda da kai balle su yi imani rashin imanin su gare ka da abin da ka zo da shi yana bakanta maka rai Allah ya ce kar ka damu sai manzo Allah Allah yake lallacin sa inna sha'a nunazzil alaihim nunazzil alaihim min as-sama'i aya ai da mun so ya Muhammad da mun saukan musu aya wacce za ta tursasa su wacce za ta sa su dole sai sun yadda da alkur'ani sai sun imani da kai amma ba haka bane ba an gane ko shi musulunci ba a takura mutum la ikraha fi din ba a takura a addini haka Allah ya ce Allah ya ce walau sha'a rabbuka an gane ko la amana man fil ardi ko kulluhum jami'a da Allah ya so ai da sai ya sanya duk wanda yake doron ƙasa sai ya yi imani yayi ba da gaskiya amma an bar mutum yayi zabi da kanshi an gane ko ba a takurawa to shine Allah yake cewa da inna sha da mun so nunazzil alaihim minas sama'i aya da mun sauko musu da wata aya wadda ta sa su dole sai sun ba da gaskiya fa zallat anaquhum laha khabi'in sai su tsaya su ba za su gushe ba sai sun kaskantar da kai sai sun yi biyayya sai sun bi wannan ma'ana abin da muka zo maka da shi sai sun karba to amma ba ma tilas la ikraha fid din ba ma ce kowa sai ya ba da gaskiya ya imani a bar kowa ya zaba abin da ya ga dama inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdai an gane ko an baka dama ka zaba abin da kaga dama cikin abu guda biyu Allah ya ce wa ma ya'tihim min zikrin min ar-rahmani muhdathin babu wani ambato ba wata aya ba wani zikiri da Allah zai saukar da shi an gane ko wanda yake sabo bai saba sauka ba face yastahzi'un face suna izgilanci yanzu wannan shine kuma ubangijin ku ya saukar yanzu wannan kuma shine abin dogaro yanzu wannan shine abin sauraro illa kanu anhu muridin afwan face sun kasance suna kau da kai wa ma ya'tihim min dhikrin min ar-rahman mudasin illa kanu anhu muridin ba wani ambatan Allah sabo aya da za ta sauka face suna kau da kai suna juya baya Allah ce faqad kazzabu haqiqa sun kareta fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abin da suke izgilanci da wulakanci zai same su nan da lokaci kaɗan kuma mun gani a wasu ayoyin ya same su ko bai same su ba ya same su ba suna izgilanci suna manzala izgilanci ba a hadha allazi ba asal ba asal ba Allahu rasulun yanzu wannan shine Allah ya aiko shi manzo duk Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan marayan sai wannan talakan sai wanda ba shi da komai an gani kenan su a fahimtar su annabta kuɗi ce ko annabta matsayi ce sai mai matsayi ake ba annabta sai mai duki ake ba annabta a'a an gane ko Allah ya fi kowa sanin ina yake aje annabin shi saboda haka in ma kuna ganin ku a tunaninku da fahimta ku bai cancanta ba ya cancanta to yadda kuke wannan izgilanci da sannu za mu ba ku labarin izgilancin ku a gobe kiyama Allah ce awalam yarau ilal ardi kam kam ko an ambatar ko fiha min kulli zawjin bahij الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya ce, awalam yarau ilal ardi ba sa kallon ƙasa, ƙasa a lokacin rani da bazara tana bushe. ba wani tsiro akan wannan ƙasa bi ma'ana ta bushe za ka ganta ma'ana baki ɗaya ta yi yalwa ba komai ba ciyawa ba komai amma ambat na fiha ana nan ba a ɗauki lokaci ba sai mu saukar da ruwa akan wannan ƙasa fa ambat na fiha sai mu fitar akan a cikin wannan ƙasa min kulli zaujin karim na kowane 'ya'yan itatuwa aure masu girma masu daɗi masu karamci ashe kenan kaga Allah ne yake fidda tsiro iyakacin kai ɗan adam shine ka zuba ruwa ita ma ƙasar iyakaci kawai ruwa Allah zai saukan mata amma waye zai ba da damar wannan tsiro ya fito shine ubangiji ubangijin da ya saukar da wannan ruwa kuma shine zai fitar da wannan tsiro to saboda haka Allah ce ba sa kallo cewa ƙuduranmu da ikonmu ya kai idan ƙasa tana bushe sai mu zaƙo da ruwa wannan ƙasar kuma sai ta kumbura ta fitar da tsiro a ciki tsiran nan kuma ma'ana namiji da mace Allah ya ce inna fi zalika la'aya haƙiƙa a cikin wannan aikin namu akwai aya akwai wa'azantuwa wa ma kana aksaruhum mu'minin amma sai da mafi yawan bayin Allah ba sa imani da Allah ba sa imani da cewa Allah shi ke rayawa shi yake kashewa kamar yadda zai raya ƙasa bayan ta mutu saboda haka ana nan kuma sai ya sake kashe ta bayan ya raya ta Allah ce kazalikan nushur yadda kuka ga muna raya ƙasar nan bayan ta mutu to haka kuma za mu waye gare za mu kashe ku kuma sannan mu sake raya ku karo na gaba duk wannan wa'azantuwa ne ga mai hankali wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim hakika ubangijinka shine mabuwayi mai rahama mai jin kai ga bayinsa rahamar Allah ta yalwaci komai har ƙarshe ma ba wanda zai buƙaci abin buƙata rahamaniyar Allah bata bashi ba duk abin da ka buƙata sai Allah ya baka sai dai idan ubangiji subhanahu wataala bai ga damar ya baka ba na
وإلا ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل
na'am na yi mana bayani kwanakin baya irin abin da ya gudana dangane da fir'auna da banu isra'il ko wanda sakamakon mafarki da fir'auna ya yi aka fassara mai cewa mulkin shi zai salwance masa ta hannun ɗaya daga cikin mazajen 'ya'yan ƙabilar banu isra'il kuma a garin masar a lokacin ƙabilu manya guda biyu ne ƙabilar fir'auna ƙibɗawa da kuma banu isra'il ƙabilar ma'ana annabi musa alaihi salatu wassalam wannan yasa ya kafa dokar cewa duk wata mace 'yar ƙabilar banu isra'il in dai ta haifi namiji ɗa a kashe shi bi ma'ana a murɗe masa wuya ya mutu saboda kada wancan mafarki me haka ne saboda kada wancan mafarki ma'ana ya tabbata an gane wannan haka ya ci gaba da azabtar da su yana kashe su yana bada ma'ana ‘ya'yayensu mata a wani ƙaulin cewa sai aka sami fahimtar juna da wacce aka sa ta kula da mahaifiyar annabi Musa tunda tana da juna biyu cewa in ta haife in dai namiji ne to kawai ta murɗe mishi wuya ya mutu to sai aka samu tafahum tsakaninta da ita wannan yasa ta rufa mata asiri ta ɓoye da aka ce yaya ina haihuwar aka ce bata haihu ta ce bata haihu ba bi ma'ana bari ta yi a wani ƙaulin kuma da kisan ne ya yi yawa sai manyan baliw isra'ila suka je suka sami fir'auna cewa idan an ci gaba da wannan kisan to za fa a waye gare mazajen ƙabilar baki ɗaya su ƙare ya yi musu haƙuri idan bana an yanka ɗa namijin da aka haifa to shekara mai zuwa daga ƙafa bi ma'ana ake tsallaken shekara ɗaiɗai wani ƙaulin kenan wani ƙaulin ya ce ta wancan yanayin ne annabi musa ya tsira wani ƙaulin kuma aka ce a'a wannan ɗage shekara ɗayan da aka yi a nan ne aka haifi ma'ana annabi musa alaihi salatu wassalam mun karanta kuma a baya dama Allah ya faɗa wa mahaifiyar annabi Musa ko wa auhaina ila ummihi ko وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين
Allah sai mata wahayi na ilhama cewa idan ta haifi wannan ɗa an gane ko ta ɗauki samu tabut akwatu ta sa wannan yaron a ciki sannan a je a ɗauki wannan akwatu a je a sa shi mana a cikin ruwa an gane duk wannan Allah ya yi ikon shi ne don ya nuna wayan mai wayo shirme ne Allahn fa shi ya halicci wayan kuma shi ya raba wa bayi wayo to amma kuma wai bawa sai ya nuna wa Allah wayo wannan ba abin dariya a ciki akwai wannan mai yin haka ma ya zama gabotari ai waye baka wayan wayan na waye wayan na Allah ne kuma ya san maka wayan amma kuma shi zaka yi wayo an gane to shi kuma Allah ba ma bayan wayan ma sai kuma ya nuna masa cewa shi gabotari ne ma bai san me yake yi ba to gashi Allah cikin ikonsa dama ya faɗa wa mahaifiyar Musa fala ta khafi wala ta hazani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ko Allah ya- na farko aka mata bishara biyu aka mata umarni biyu aka mata kuma hani biyu an gane saboda haka ta cika umarnin ta sanya shi a cikin tabutun ta je ta sanya shi kuma a cikin teku illa iyaka kawai abin da ta yi ta ce wa da ‘yar uwar annabi Musa yayarsa kenan kusihi ko bi ma'ana da Allah bu wannan akwatu na cikin ruwan nan ke ga ina zai tike ina zai kai haka kuma ta bi shi fir'auna an yi gamdakatar yana zaune a bakin teku daman tekun ta zo har ta gidan shi yana shakatawa shi da matarsa Allah ya ƙara mata rahama da jin kai baki ɗaya asiya ko kawai sai ga akwatu ya zo zai wuce ta gabansu fir'auna ya ce me wannan a ɗauko shi ya yi umarnin aka shiga ruwa aka ɗauko ana buɗa sai ga shi ɗan jariri ne an gani ana duba haka ana duba haka sai ce kai ai na ga alamar jaririn ƙabilar banu isra'ila ne ko ku tulu ku kashe shi asar a'a la taqtuluhu ko asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada tace kar a kashe shi ba mu da dani da kai ka bar shi ma amfanu da shi wajen aikace-aikace ko ko mu ɗauke shi a matsayin ɗanmu sai ce to shi kenan an gane haka kuma aka waye gari asiya ta ɗauki yaro to yanzu kuma aka yi ta kokuwar yaya za a yi a bashi nono ya kama gidan sarauta ai cike yake da ƙwarƙwarori da bayi da mata ko to duk aka kira matan wannan gida kowanne idan an ba shi nonon ya kama ba zai kama ba kowanne in an ba shi ya kama ba zai kama ba to dama ita kanwas iyayensa ta biyo akwatin har gidan ƙarshe da ta ga ana wannan dambarwa sai ta ce ala adullukum ala man yakfulu aiko da za ku yi da ni na san matar da idan an kai mata shi tabbas zai kama nonanta aka ce to ba matsala je ki zo da ita an gane ko to yanzu Allah zai cika wa mahaifiyarsa menene ɗaya daga cikin albishara ko inna raduhu ilayki din za mu dawo miki da shi karki damu shi yasa duk abin da aka ce maka Allah ne dan waka hakura wallahi in dai an ce maka Allah to an gama kawai ka bar lamarin sa shi yasa wannan masu shirin mana magudin ga kukan Allah in kaga am in kaga kun wuce to Allah ne ya ga dama jarabawa ce bata kare akan mu ba ko ba haka bane ba amma dai muna nan muna ta yi kuna ma kircin ku Allah yana nashi kuma mun san Allah na Allah shine wal'alla gashin kuman ne bai kare ba an gane ko ko kuma zunubin ne da bala'in na la'ira bai ishe ku ba an gane in kuma Allah ya kalle mu da rahama sai ya kauda mana ko cikin ruwan sanyi kowa je kuma ya je ɗanɗana abin da ya shuka tun daga gidan duniya da Allah ya isa mu har izuwa lahira insha Allah an gane to shikenan sai aka zo da mahaifiyar annabi Musa ana zuwa da shi saura kiris ta fasa kwai ta ci ai dana ne Allah ya ce laula ko an raba dana ala qalbiha ba dan mun rike zuciyar mun kulle ta ba Allah kenan an gane ko ai da ta yi fancale amma ubangiji ya tsara wani ya sai ta tsarin Allah ne kai tsararo ai Allah ya riga ya tsara abin zai yiwu to Allah ya ce sai muka damke zuciyar ta kasa cewa danta ne ana bashi ko sai ya karbe taraf kai sai ta ce to ai mu dama ‘ya'yanmu banu Isra'ila ai suna gane ‘yan uwansu. Shikenan aka ce to shikenan tafi da shi za mu ke biyan ki shayar da shi. Kaga yanzu abu ya da ya dawo kuma da menene da riba da tukwici. A gani ko kaga Allah ya cika alƙawari na biyu ko ina raddu ilaikin ya tabbata. Sannan abu na biyu mu gane za ka yi ta addu'a in Allah ya gada sai shekara talatin arba'in addu'an nan sannan Allah zai amsa maka ita. Kun ga da ya ce mata ai, wa ja'iluhu minal mursalina, za mu sanya shi daga cikin manzanni sai faɗa aka shekara arba'in wa'adin ya cika. Ba haka ba ne ba? Tun da annaba sai sun shekara arba'in suke wannan ko in masu irin annabi Isa alaihi salatu wassalam ba. To kaga sai lokacin da Allah ya ce za mu sa shi manzo lokacin da aka haife shi kafin ma a haife shi aka yi wannan bisharar. Ba haka ba ne? to amma bai zama manzan ba sai bayan shekara arba'in shi yasa mu daina gaggawa akan duk bukatunmu in dai mun roki Allah da hanyar da ya dace da ladabin addu'a insha Allah Allah zai amsa mana sai dai kada mu gaggawa to shine Allah cikin ikonsa da ya dawo gare ta kuma ga kuɗi za a biya ta an gane to wannan yasa bayan ta gama shayarwa ina za a mai da yaro ina za a mai da shi to kaga ya koma kuma ya wato kaga ya gama wayan da zilla zilla kuma Allah ya kama Fir'auna ka kalli tsari na ubangiji fa kai da kai ta kashe kashe ba kakkautawa kai ta murda wuya kai ta murda wuya amma da yake Allah yana maka baka da wayo to ga sai wanda yake zai maka barazanar gashi yana cin abincin gidanka yana shan abincin gidanka yana shan abin gidanka kuma bayan haka ma kai gashi yana cin alfarmar sarautar gidan dan in zai fita shakata nan Musa da fadawa ake hada shi ito ai zama dan gidan sarauta kuma shi ake so fara aka ce kuma shi ake ta wannan abubuwan fa wato Allah Allah ne kawai an gane ko wannan kada ya kamata mu gane Allah Allah ne buwayar Allah da hikimar Allah ta fita karfin kowa shi yasa kowa ya ba kan shi ruwa sai gashi yana yawo da fadawa da komai karshe dai sai da waɗancan abubuwan suka faru na wancan bakib ɗaya da banu da kabilar banu Isra'ila inda annabi Musa ya je raban fada ko da dan kabilar Fir'auna ne ka baki da dan kabilar annabi Musa ya je garin Rabiya wancan ya mutu dan kabilar Fir'auna ya mutu wannan dan rigimar dan banu Isra'ila kuma karo na biyu sake tangul wata rigimar kuma sai ga annabi Musa dai a gin an ci karo yace zo ka taimake ni yace kai dai ka fiye rigima an gane ko to da ya ga annabi Musa ya ɓaci abin bai ji daɗi ba sai ci ato a turidu an taqatula ne kama qatalta namsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard a to da ya garan sa ya baci shi dan kabila ta ci fa sai ci au to ni ma za ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe abokin fada na kwanakin baya jiya wannan karab sai a kunnan wannan dan bani isra'ila to a shaida man gawar kwanakin baya da aka neman waya kashe ta a shaida man kai ne shikenan labari ya kurara fada nan tare aka kira emergency meeting an gane ko cewa annan Musa ko dai a kashe shi ko kuma ai kaza ko a kore shi nan take Allah ya daman idan ka kaza bawa Allah na kwarai sai ya je maka abin da ba za ka ji ba nan take ya garzayo gurin annan Musa waja'a rajul min aqsal madinati yas'a ya taho da gaggawa ya Musa innal mal'a yata'miruna bika to mitin fa an zauna cabinet fa an gane ko cabinet ya sun zauna majalisar koli ta fada ta zauna ga abin da aka yanke hukunci ga abin da za a maka fakhruj inni laka minan nasihin wallahi fice daga masar ina maka nasiha ka fita in gaggawa fakhruj minha khaifan yatarqab aka fi annabi Musa ya fita bai shi kansa bai ma san ina za shi ba bai ma san wannan fa annabin Allah kenan annabin Allah kenan ya game da wannan bala'in fa ya game da wannan jarabawar mahaifarka ce nan ka taso nan ka girma balle ya zauna cikin fada cikin jin daɗi amma sai gashi an zo an waye gari menene garin ya- ya fita ya bar garin ya je ya samu gindin misha ya zauna rabbi inni ma anzalta ilayhi min khairin faqir an gane ku a ubangiji abinda ka saukar na ni'ima ni miskini ne a cikin ta har wayannan bayan Allah suka zo mata sai taimaka musu ya shayar da su ruwa karshe labarin suka kai labarin gurin mahaifinsu ko cewa gashi sun gamu da wani mutumin kwarai mutumin kirki ɗaya take ba da shawara ya abatista ajirhu inna khaira manista adalta alqawiyul amin baba ka dauki wannan kwangila ka dauke shi barema ka dauke shi gin- jingina ta kiwo an gani ko wallahi wannan mutumin da muka gani ko amintacce ne ga karfi ga kuma mutum ne na amana tafiyar ma da muke caye mu shiga mu koma bayan shi in za mu yi dama mu faɗa masa in za mu yi hagu mu faɗa masa saboda amanar wannan mutumin yace ku kira shi ɗaya ta ce ina bana ya da uka leji zai ka ajira masu ƙetare na ko ina abi ya da uka ko leji zai ka ajira masu ƙetare na baba mai ya ce ka zo don ya saka maka ladan ruwan da ka ja mana ka mana bayin muka bayin dabbobinmu sannan ko muka ibi na sha da ya zo ya ce me labarin ka ya ce kaje kaje ce na jauta min alqawmi za ya ce ba matsala ka tsira yau ka fita daga hannun mutane azzalume ya ce to ga abin da nake so a gurin ka so nake ka min kiwo na tsawon shekara tara in ka cika kuma goma duk ruwanka ne in ma taran ka tsaya zan baka ladanka in ma goman ka tsaya zan baka ladanka zan aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan guda biyu an gane ko haka annan musa ya zauna tsawon shekara goma ya yi kiwo an gane ko ƙarshe alkawari ya cika kuma shi ma wannan bawan allah ya cika alkawari saboda haka yadda ya gama ya ce to ga abin da na muka alkawari ga wanci kan da fida ita a matsayin matarka to sai ya kokarin zai dawo masar a tunaninsa yanzu labari ya ɓuya ko in ya samu ɗan gefen gari ya ɗan yi buka sai ya zauna ai shi kenan to ina kai da zaka zo ka laɓe kuma sai gashi kuma ka zaka je kwanyar gari ma baki daya an gani ya ce ya ga duhun dare ya yi ya ce inni anar sunaran la'alli atiku minha bi qabasin aw ajidu ala nari huda falamma ataha nudiya ya musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa yana zuwa guna ya ce tsaya bari je in samu mana wuta ko kuma wa'ancan karauka ne fatake ne sun yada zango gashi can sun kunna wuta ba gashi can sun kunna wuta bari in je in samo wuta sannan in tambaye su hanyar da ya kamata mu bi yana zuwa ashe ba wutar bace ba ashe hasken Allah ne a gurin sai Allah nan da ke kira shi ya Musa an gani inni ana rabbuka fakla ana alayka cire ta kalmanka kana guri mai tsarki ni ne ubangijinka annabi Musa ya cire ta kalma ai ce to na ai zan aike ka gurin banu gurin fir'auna ka je ka faɗa masa cewa shi ba Allah gaskiya bane ba Allah akwai rabbul alamina yace to ai ya ubangiji ina tsoro yace aka ka tsorata to sai ce ina roƙon ka sanya ɗan uwana Haruna ya zama shine zai taimaka mini za mu gani nan gaba aya za ta kawo mana na kawo mana wannan kisan ne saboda idan na zo na karanta ayoyin kawai sai dai mai murul kiram kawai ko riga kun fahimci abin da sako yake ne an gane da kyau ko to shine karshe dai ya zoke rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani ko wa yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allah yana da ɗan sarƙaƙiya harshe sautinsa baya fita an gane shi ma abin da ya faru saboda wata rana ne aka ce ya ja gashin fir'auna ko har ya tsinke shi ko makamancin wannan sai fir'auna ya ce wannan yaron wayan tsaya gare shi da gangan yake mu haka asiya ta ce wannan yaron me yake fahimta a kawo garwashin wuta in dai in dai ya taba wutar to ba da gangan ya maka ba in ka bai taba ba to da gangan ya maka ana kawo masa ko sai ya dauki abin ya sa a baki ayya dole ya fitar wannan kona harshen da garwashin da ya yi na na annabi Musa shi yasa yake da matsala wajen magana to shi yasa roki ubangiji cewa Allah ka bude harshe na Allah ka sa mun fasahar magana Allah kuma ka yi garta kirjina Allah ka sa Haruna ya zama abokin tafiyata Allah ce laqad utita su'laka ya Musa shikenan mun ji duk abin da ka tambaya an baka an amince an gane to ga yanzu komai ya kare yanzu ga annabi Musa zai tinkari fadar fir'auna ya je ya tsaya a har gaban fir'auna ya ce kai ba allan gaskiya bane ba allan gaskiya shine ubangijin samai da kasai baki daya kaga aiki ya taro mace ko ba haka bane ba gurin da gashi inda ka baro gun da kyar ka taho da zumma ka ɓoye amma yanzu an ce ka je ƙololuwar gari kai ka je gaban sarki ma abin da yake ƙaryatawa shi ubangiji ne ka ce ƙarya ne ba kai ubangiji ba ne ba akwai ubangijin gaskiya amma wannan da yake akwai taimakon ubangiji duk ba damuwa Allah ta yi ku je in nema a kuma asma'u wa ara ku tafi ba matsala zan ji ku kuma ina ganin ku ba abin da zai shafe ku ina ruwanka da ai duk wanda Allah ya zama gatansa ya gama ai in kaga mutum na jin tsoro ba ba shi da tauhidi baka ga manzon Allah lokacin da abu lokacin da Abubakar Allah kara masa yadda ya tsorata ba yace mazan nuka bi sunayn Allahumma salisuhuma yace kwantar da hankalinka ya Abubakar me kake tsammani da mutum biyu Allah na ukun su za su wulakanta ai in za ku haɗu a tawaga ɗaya a guruf ɗaya mutane in tsirari su haɗu a guruf ɗaya amma Allah ya zama yana wannan ɓangaren ala ina junduna ina jundana lahumul ghalibun rundunar Allah ta ce mai cin nasara rundunar Allah ta ce ma'ana mai fauza a ko'ina shi yasa kullum mu nemi Allah ya zama tare da mu kar kowa ya rufa maka baya idan Allah ya rufa maka ka gama amma duk wanda ya rufa maka baya ƙarya ne bai ma isa ya rufa din ba tumbur kake tafe amma idan Allah ya sa maka rigar aminci to ka gama da samun aminci ba wanda ya sai taba ka wallahi to shi yasa kullum mu samu tauhidi mu samu imani da Allah kuma duk halin da muke ciki in muna addu'a kar mu ga lokacin ya jima kan mu damu kan mu matsu Allah da ya mu ya san lokacin da ya fi cancanta ya kwaranye mana wannan bala'i in bukata muke yi Allah da ya mu ya san lokacin da ya fi cancanta ma'ana ya ba mu abin da muke bukata to wannan shine a takaice za mu zo mu gani irin kalaman banza da fir'auna yake faɗa kai kalle kafa a nan fa gidan ka zauna ka ci abincin mu ka ci abincin mu oh yanzu ka ka zo ka yi kilin mu za ka dawo gurin mu kuma ka faɗa mana kaza to shine shi ma annabi Musa zai manda masa da martani to me me za ka min wani abu yanzu duk bautar da kashe balu Isra'ila da kai ne dadin da ka ji mun ne kadai ka ji dadi ka ji dadi amma kabila ta mutum nawa ka kashe me abun gore ai ni nan biyo ka babashi ba kai za ka nuna min cewa wai ka ni'imta ni ba na ci abincin gidanka na amfani da komai na gidanka kai nawa ka kashe dan yan kabila ta in za a in za a hada ai gware waye ya fi zalunta wani to Allah ya samu dace yan uwa ana sanar da ku cewa an bude asusu na karɓar tallafin marayu wanda za a fara insha Allah subhanahu wataala daga yanzu da tallafin marayu da kuma tallafin karatukan da ake baki daya an ce a sanar da ku mai kaya mai wando mai kyau mai riga mai kyau mai atamfa mai shadda mai yadi mai gizna mai galila duka kowa abin da Allah ya hore masa mai hula mai takalmi kayan yara maza da kayan yara mata duk ana bukata baki daya an gane idan ka bayar Allah zai baka da kuɗi ko yawa da kuma mai kuɗi kuma ya bada kuɗi an gane dan wata mata ɗazuman nan take ma maka sanar a masallaci ta bada kuɗinta dubu goma to saboda haka ita ta buɗe saboda haka idan Allah ana kira ga ‘yan uwa kar ku yi rowa kar ku yi matsolanci marayun nan yadda kake ganin na wasu kai ma kuma za a gana ka gobe in ka ga ba a ga marayunka ba sai dai in baka da ‘ya'ya to in dai ba a ga marayunka ba sai dai in baka da ‘ya'ya kuma kware da ta je ita ce take dawowa saboda haka abin da ka ciyar ce za ka samu a gobe kiyama so saboda haka da Allah mai kokari wayannan ‘ya'ya namu da jikoki namu marayu mu ga mun haɗa musu abin fita kunya maga cewa musu ma mun taimaka musu sun dan samu sun yi na sallah duk da yake cewa lokacin ya kure amma dai ku yi kokari a cikin ido ake tsawariya Allah ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wakilin ciroman ciroman dangin to fadi fadi
ga wakilin ciroman dangin shi ma ya aiko da naira dubu goma saboda hidima ta marayu Allah ubangiji ya saka da alkhairi